ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم عما بعد اتقوا الله تبارك وتعالى يا عباد الله وتمسكوا بدين الإسلام الذي هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه إنه هو الدين الذي أرسل الله به رسله جميعا وجاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهذا الدين وتعلموا منه ما يخرجكم به من الظلمات إلى النور ثم اعلموا عباد الله أن المساجد تبنى لإقامة الصلاة وإقامة ذكر الله وإن تشييد المساجد وبناءها ورعايتها من الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها رأينا الحث على ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تتبعنا سيرته نرى أنه أول ما دخل مدينته صلى الله عليه وسلم لم ينزل حاجته وأهله في أي مكان أول ما بدأ به هو المسجد فركبت ناقته أمام المسجد الذي هو مسجده حالياً مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ركبت هناك بأمر من الله ثم إن هذا المكان هو الذي اشتراه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه بني هذا المسجد الذي يرفع فيه اسم الله تبارك وتعالى وذكره إن الله تبارك وتعالى أمر بذكر الله تعالى في هذه المساجد وسماها بيوتا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فصلواته وسلامه عليه علم أمته بأنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إن أحدا من المحسنين أو مجموعة من المحسنين قاموا ببناء هذا المسجد على هذه الصورة التي أنتم تشهدون حفظا منهم وحرصا منهم على جمع كلمة الناس وعلى أن يكون مركزا لتعليم الناس دينهم وعلى أن يكون مركزا لتقريب المفاهيم وتقريب الناس إلى خالقهم تبارك وتعالى وعلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين ببناء الم... على بناء هذا المسجد والذين يقومون برعايته والحفاظ عليه أسأل الله تبارك وتعالى كما وعد بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجزيهم خير الجزاء بأن يبني لهم بيتا في الجنة وأن يرفع ذكرهم وأن يرفع ذكرهم في الناس وأن يعينهم على الإخلاص وعلى متابعة مثل هذه الأعمال الخيرة التي تعين على تعليم الناس وعلى جمع كلمتهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المسلمين al'ummar wannan ɓangare na babban garinmu mai albarka ɗan masara da kewayenta bayan godiya ga Allah ta'ala da kuma salati ga fiyayyen halitta annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokin Allah sannan kuma mai riko da wannan addini na musulunci addinin da shi ne kaɗai addinin da Allah ya yadda da shi, addinin da shi ne Allah ya aiko dukkan manzanni da shi, musamman kuma cikamakin annabawa, kuma shugaban annabawa, kuma fiyayyen halitta, kuma zaɓaɓɓen Allah, annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya aiko shi da wannan addini na musulunci ina kiran mu baki ɗaya mai riko da wannan addini shi kadai shine mafita a gare mu gobe kiyama gobe kiyama abinda Allah zai tambaye mu shine annabi ya zo mana kuma mun yi biyayya gare shi ko kuwa ba mu ba don haka mi wa kanmu abinda bahaushe ke cewa qiyamul layli tun yanzu mu san yadda za mu yi bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan wannan addini na musulunci. ‘Ya'yan uwa musulmi, bayan haka mu sani, lalle gina masallaci da kuma kula da shi da ɗaukaka lamarinsa da damuwa da shi yana cikin manya-manyan abubuwa da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a musulunci kuma yana cikin abin da annabin Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam fiyayyen halitta zaɓaɓɓen Allah ta'ala shi ne babban abin da ya fara yi dukkanmu idan muka karanta sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda muka ji malamai suna karantar da mu farkon zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Madina a lokacin da ya yi hijira kafin ya gina ɗakin da zai aje matansa na aure sai da aka fara sayan filin da aka gina masallaci taguwarsa da ta zo jama'ar Madina suna ta kwaɗayi kowa ya ce zo nan za a sauki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ya ce taho nan wannan ya ce taho nan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku kyale ta da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta an riga an umarce ta da inda za ta tafi taguwan nan ta tafi bata durƙushe a ko ina ba sai a inda masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a yanzu din annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi maganar wannan wuri aka ce na wasu marayu ne wani bawan Allah zai biya kuɗin ya ce a'a aka ce za a bar shi kyauta kai ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su karɓa kyauta ba za su saya ne kuma ya sayi wannan fili shine aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka fara ginin masallacin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginin ɗakin matansa da ya zauna da su a Madina wannan yana nuna maka masallaci ba abun wasa bane masallaci makaranta ce masallaci jami'a ce da ta haɗa mutane masallaci wurin alƙalanci ne masallaci wurin haɗin kai ne masallaci wurin sanin juna ne masallaci wuri ne da za a tattauna abin da ya shafi maslahar al'umma abin da yake alheri a gargaɗe su a kai a ja hankalinsu a kai a tashi a ɗauki mataki abin da ba shi da kyau a kuma gargaɗe su su daina shi kuma a ɗau matakin yadda za a gyara al'umma masallaci wurin tarbiyya ne wajen koyar da na ƙasa ya bi na sama wajen koyar da yaro ya bi babba masallaci ba wurin rashin kunya ba ne masallaci wurin ilmantarwa ne masallaci wurin haɗin kai ne masallaci wurin kusanto da zukatan mutane ne a haɗa su da Allah ba wurin neman ɗaukakar wani bawan Allah ba ne daga cikin mutane babu wanda ake ɗaukaka shi a masallaci sai Allah ta'ala fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu gani a cikin ɗakuna a gidaje yana nufin masallaci waɗanda Allah ta'ala ya ba da izinin a ɗaukaka su a gina su a ambaci sunan Allah a ambaci sunan Allah Allahu akbar la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله تلاوة القرآن wannan shine abin da ake a masallaci don haka ya al'ummar wannan bangare na wannan gari namu mai albarka ine muku murna da samun wannan masallaci ine muku murna da samun wannan masallaci kuma sannan ina gabatar da murnar mai martaba sarki mai martaba sarkin dutse sarkin musulunci sarkin imani har ya taso da kansa ya zo domin buɗe wannan masallaci wannan ba ƙaramin abin alheri ba ne gare ku ya ku mutanen wannan unguwa da wannan gari haƙiƙa yana nuna damuwarsa da masallatai damuwarsa da kulawarsa da haɗin kan jama'a da yadda kuma za a taimaka musu su zo kusa da juna kuma su fahimci addininsu irin yadda mahaifinsa marigayi wanda muke ma addu'a Allah ta'ala ya sa yana aljanna ya mai da hankali a wannan gari namu ya damu da haɗin kan jama'a da kintsa su da kuma buɗe masallatai domin a ilmantar da mutane a kusantar da su zuwa ga Ubangijinsu a nuna musu hanyar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wasu bayin Allah suka ɗauki nauyin gina wannan masallaci kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri yadda suka cire kuɗinsu suka haɗa kansu suka kuma zaɓi wannan gari a nan za su gina wannan masallaci to mu ma mune musu godiya kuma muna roƙon Allah ta'ala alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa Allah yayi ga wanda ya gina masallaci domin Allah to muna roƙon Allah ya ba su menene alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci domin Allah to Allah zai gina masa gida a aljanna ya Allah muna roƙonka Allah ka gina musu gida a aljanna Allah ka ɗaukaka ambatansu a nan duniya kuma Allah ka ɗaukaka ambatansu a lahira ya al'ummar wannan unguwa to ga masallaci ya samu me ake a masallaci kamar yadda na ambata masallaci makaranta ce masallaci wurin sallah ne farko yana buƙatar a mai da hankali wajen tsaftace shi da gyara shi kar a ƙazantar da shi ya zama wuri ne da ake damuwa da shi fiye da yadda kake damuwa da ɗakinka da kake kwanciya kar a tofa ƙazanta a cikinsa kar a riƙa fitsari a kewayen jikin katangarsa kar ya zama cewa nan ake zuwa ana bayan gida a'a wuri ne da wajibi a girmama shi kun ga abin da Allah maɗauki ya ambata hatta mutum zai zo masallaci an umarce shi ya zo da tsaftarsa da adansa ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ta'ala ya yi umarni ya ku bani adama ku riƙe adanku ku yi ku inda kulli masjidin a kowace sallah duk inda aka zo masallaci za a yi sallah to a zo da tsafta masallaci wurin tsafta ne ba wurin ƙazanta ba ne ba wurin da za a zo ana wari da ɗoyi ba ne da hamami a'a mutum zai zo tsaf musamman irin rana irin ta juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya dama mutum ya wanka a gidansa ya sa turare kuma ya zo masallaci ya zauna na kusa da shi yana jin daɗin zama kusa da shi wannan shi ne musulunci haka musulunci yake tsafta sanin ya kamata to daga cikin abin da ya kamata mu sani har yanzu masallaci babban abin da yake raya shi shine a sa karatu a sa ilimi a ilmantar da mutane a koya wa mutane addininsu kuma muna kira ga wanda Allah ta'ala ya ba su damar jagorancin wannan masallaci musamman alhamdulillahi an samu zakakurin bawan Allah wanda muke kyautata masa zato malam abdullahi sakwaya insha Allah ta'ala shine zai zama limami a wannan masallaci da'iman sallar juma'a shi zai riƙa da ilmantar da mutane da jagoranci to muna kyautata zato duk abin da ya kamata a yi shi insha Allah zai dauki matakin ya yi shi daidai muna roƙon Allah ta'ala kuma ya taimake shi akan wannan jagoranci da mai martaba sarki ya nada shi akai Allah ta'ala ya taimake shi ya sauke wannan amana abin da ya wajaba a kula da shi shine ilmantar da mutane ana fara ilmantar da su ƙananan ilimi kar a tafi can sama inda za a rikita mutane a sauko ƙasa a ilmantar da mutane yadda za su yi tsarki da alwala su haɗa kansu su mutunta juna banda zage-zage ba masallaci ne na wata ƙungiya ba wata ƙungiya ba masallaci ne da tunda kuka ga mai martaba sarki ya damu ya zo cikinsa to masallaci ne na haɗin kai don haka a haɗa kan mutanen unguwa baki ɗayansu a tattaru a raya wannan wuri da ilmantarwa da karantarwa kuma da dattijantaka ina ce dattijantaka ina nufin halin dattako babu rikici da saɓani da hayaniya masallaci ba wurinsa ba ne wuri ne na natsuwa da ƙaunar juna da haɗin kai na wancan gefen ya zo na wannan gefen ma ya zo duk mu haɗu a tsakiya mai sallah mu bauta wa Allah mu tambayi ya ake yin bautar Allah akan karantarwar annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mu rayu akan haka mu tsira ya ƴan uwa musulmi a karantar da mutane ilimin da zai amfane su kamar da na ambata ba tare da rikice-rikice ba babu kawo saɓani da hayaniya insha Allahu ta'ala wannan shine manufar waɗanda suka gina wannan masallaci kuma shine umarnin mai martaba sarki ga al'ummar wannan unguwa a zauna lafiya a kula da wannan masallaci kuma a kiyaye duk abin da zai haɗa kan al'umma shi za a yi abin da kuma zai raba kan al'umma to a kiyaye shi kar a yi shi a wannan wuri muna fata Allah ta'ala ya taimake ku Allah ya haɗa kanku sannan masallaci kamar da kuka sani wuri ne na tattauna abin da zai shafi rayuwar mutane ba laifi ba ne don an tattauna ɓangarorin unguwa su zo a yi shawara ya za a ɗauki mataki a kan tarbiyyar yara a iya buɗe tafizin ƙur'ani a ciki kuma ga limamin dama mahaddacin alƙur'ani ne bal babban alƙalin musabaka ne a wannan jiha tamu mai albarka muna kuma alfahari da shi da aka karantar da alƙur'ani mun san ya koma nan gidan gatansa ne insha Allah ta'ala da duk kuma abin da ya kamata a yi muna kyautata zato insha Allah ta'ala wannan bawan Allah zai ɗauki matakin da za a haɗa kan al'umma sauran bayin Allah da suke da gudanar da hannu ko suke da hannu a gudanar da wannan masallaci muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri Uh, honorable ibrahim uh, zakar daga birnin kudu da shi ya kula da wannan kulawa da ya wakilci waɗanda suka ba da umarnin a gina wannan masallaci da shi da waɗanda suke taimaka masa muna roƙon Allah duka ya saka musu da alheri kai duk wanda yake da ko kalma ce akan gyaran wani abu a wannan masallaci da gina shi muna roƙon Allah ta'ala gina masa gida a aljanna Allah mai iko ne akan komai Allah ya hada kawunan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انصر, اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا الله منا روقنك الله كزوند ونن انغوا لافيه ya Allah ka haɗa kan wannan al'umma da take tattare a wannan wuri gashi masallacin ma alhamdulillah kamar yayi kaɗan tun yau to muna fata a ci gaba da cika shi da dukkan abin da zai amfani al'umma ya Allah ka sa albarka a mutanen wannan unguwa ya Allah duk wanda ke zaune a wannan wuri da wanda ke sauraron mu Allah kai masa albarka Allah kuma ka biya masa bukatunsa na alheri dukkan abin da kuka sa a gaban ku muna roƙon Allah ya biya muku dukkan abin da ya dame ku Allah ya muku maganinsa, Allah ya haɗa kanku, Allah kuma ya ji kan iyaye da kakanni da suka gabata, waɗanda suke da rai kuma Allah ƙara musu lafiya. Rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Muna kuma addu'a ga mai martaba sarki da ya wannan tattaki ya zo wannan wuri. Mutanen wannan unguwa kuna kun cancanci ko ya cancanci ku gode masa akan wannan muna kuma godiya a madadinku da ya taso ya zo ya shaidi buɗe wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ji kan magabata da suka gabata Allah kuma ya ƙara taya shi da ɗora shi akan tafarki madaidaici dukkan abin alheri Allah ya ɗora shi akai dukkan abin sharri Allah ya kaɗe shi daga kansa hakanan dukkan al'umma ya Allah muna roƙonka ya Allah ka zaunar da mu a wannan ƙasa lafiya abinda muke tsoron zai iya zuwa ya auko gare mu ya Allah ka mai da shi abinda ake tsoratar da mu zai faru ga wannan ƙasa ya Allah ka hana ya Allah ka hana ya Allah ka hana ya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan abin alheri da ya cinkare mu Allah ka kawo mana dukkan abin sharri da ya tinkare mu ko zai tinkare mu Allah ka kaɗe shi duk mai ƙulla makircin dan a cuci ko mutum ɗaya ne a wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙonka Allah ka maida sharrinsa kansa Allah ka maida abin abin da ya da Allah ka maida likicin da zai dame su ya maida hankalinsu can su ɗauke hankalinsu daga kanmu Allah ka bar mu mu zauna lafiya Allah ka taimaki shugabannin wannan jiha tamu Allah kuma ka haɗa kanmu baki ɗaya akan biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah